الحمد لله الذي خلق الإنسان ثم قال له هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم القائل المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تكتب عمل الشيطان رواه أبي هريرة عباد الله يقول الأستاذ منصور الأحمد هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ويمثل قاعدة الإيمان بالقدر إيمانا صحيحا بعيدا عن الاتكالية التي يهوى فيها كثير من المسلمين نتيجة الفهم الخاطئ لعقيدة القضاء والقدر مما يفتح الطريق لأعداء الإسلام لرميه بكل صفات منفرة وهي أنهم اتكاليون وغير جديرين بأخذ زمام المبادرة في أي شيء يقتتمون بها هجومهم على كل ما يمت إلى الإسلام بسلة ويبدأ الحديث بتقرير حقيقة التطلع إلى الألو والارتفاع عن الضأة والضعف والمجاهدة والمكابدة من أجل التخلص من كل ما يربط الإنسان بالأرض ويقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فيستدرك كل معاني القوة وكل معاني الخيرية دون استثناء والمطلوب من المطلوب من المؤمن أن يكون قويا في كل شيء ما وسعه ذلك قوة في البدن والعقل والعلم والدين والمال والحق وهذه القوة المفضلة المفضلة المحبوبة من الله ليست غاية بحد ذاتها وإنما هي وسيلة لغاية أسمى فالمؤمن القوي أقدر على نشر الحق وتعريف الناس به سواء في قوة حجته أو قوة شخصيته وسلوكه والقوة عند النبي صلى الله عليه وسلم مناب التفضيل المنبئسة من الإيمان والمؤسسة على القائدة التي تأسمها من الشفد والتحور وتشيع, وتشيع الأمن في النفوس والإطمئنان في المجتمعات وليست القوة التي تنطلق من من إقالها لتهلك الحرث والنسل وتبث الرؤب وتركب مراكب التدمير لتأبد الناس لها وحينما يستشعر المؤمن هذه المعاني تكبر نفسه وتتطلع دائما إلى آفات جديدة ترتادها فلا يكتفي بكلمة الإيمان بل يمثل وصف المؤمن بإذته وتترفع نفسه عن سزائر الأمور ولا تبالي بالسئاب التي تعترضها في سبيل عقيدتها وكذلك من وجد نفسه ضعيفا سواء كان موروثا أو مكتسبا يحاول جاهدا أن يتخلص منه بالتدبر على التحمل والمعاناة وبمقدار ما يقطع من أشواء في تهرير نفسه من معرة الضعف والخنوع يكون حب الله له اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والكسل وأن نرد إلى أرذل الأمور أيها المؤمنون وحتى لا يكره المؤمن الضعيف نفس المؤمن الضعيف نفسه في مهاوي اليأس حينما يدركه العجز عن السمو والارتفاع فينخط ناذلا إلى منهدر لا قرار له يبقي الرسول صلى الله عليه وسلم له شؤلة العمل مضيئة تنير نفسه فتقف بها عند الحد الأدنى وهو أصل الإيمان الذي يمسك نفسه ويجعلها تتألأ دائما إلى الأفضل ثم يرسم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الخطة العملية من أجل تحقيق معنى القوى الذي جعله مناطا للأفضلية وهو الحرص على ما ينفع وما ينفع هنا تحدده الغاية الأولى وهي الإيمان فكل ما يعود بالنفي على هذه الغاية النبيلة فالحرص عليه مطلوب والبحث من نيله مسعى كريم يثاب عليه المؤمن حتى وإن أضيف إلى المؤمن نفسه فالمؤمن والأداة الرئيسية التي أوكل الله إليها تنفيذ شرعه وإقامة دينه وكل ما يجعل هذه الأداة تقوم بعملها خير قيام وهو داخل في دائرة المطلوبات لله عز وجل وكل ما يؤوقها عن أداء هذه الأمانة وتبليغ هذه الرسالة فهو داخل في دائرة الممنوعات التي طلب إلى المؤمن اجتنابها ومن أجل أن لا يتكل المؤمن على نفسه ولا يغتر بقوته أبدا يطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يستعين بالله وكل عمل لا يستعان بالله عليه لا يبارك الله فيه لأنه يكون مصروفا إلى غير مرضاة الله من الغايات النفسية كالأثرة وحب الجاه وإشباع الرغبات وقد جاءت جملة واستعن بالله على سبيل الاحتراز وذلك لكثرة ما يكتنف الأعمال والمساعي من نسيان هذا الأصل الاعتقادي الأثير وهو الاستعانة بالله في الأمور كلها والتبرؤ من الحول والطول إلا به سبحانه وتعالى وجاءت جملة ولا تعجز اعتراسا ثانيا حتى يتضح المعنى المطلوب للاستعانة فلا تقتصر على الاستعانة باللسان دون اتخاذ للأسباب وكي يكون المؤمن إيجابيا دائما بعيدا عن كل ما يوقعه في دائرة الندم الذي يشل الحركة ويقبل الفكر ويكدر الإحساس يطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يصيبه مكروه أو لا يتحقق له ما يريد بعد أن يكون قد بذل جهده واستفرغ وسعه أن يكف عن تدريء نفسه وأن يحررها من الأسف على ما مضى فما مضى لا يكون لا يمكن أن يعود والتقريء لن يؤيد مفقودا ولن يصحح خطأ وذلك لأن المرء إذا صحت غايته وخلصت نيته وقام بالأسباب فليس من الضروري أن تترتب النتائج بناء على ما قدم من المقدمات لأن تقدير الله هو الغالب ومشيئته هي الماضية فلا ينبغي أن تتطلع النفس خسارات على ما تخلف ما تخلف النتيجة عن الفعل بعد استبراج الوسط واستنفاذ الأسباب لذلك يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن على أن ينأى بنفسه عن مثل ذلك فيقول ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تحته عمل الشيطان فلله ما أسد هذا الكلام وما أسمى هذا التوجيه ولسنا, ولسنا ندري والله بأي جانبيه نحن أشد إجابا بوجازته وجمال سبكه أم بما احتواه من كريم المعنى وجليل المحتوى فصلى الله وسلم على قائله وجمعنا به وسقانا من حوضه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicci mutum sannan ya ce shin kan wani zamani ya taɓa zuwa a lokacin mutum ba wani abu ne da za a ambata ba babu shi babu alamansa an taɓa yin wani zamani ba mutum babu alamansa wannan wani ƙalubale ne da Allah subhanahu wata'ala ya aiko wa 'yan adam duk yadda kake jin ka duk girmanka duk darajanka duk muƙaminka an taɓa yin zamanin da babu kai babu alamanka wannan tambaya ce wanda kowa ya kamata ya amsa wa kansa Allah subhanahu wata'ala ce to mu dai mun halicci mutum ne daga wani ƙwayan maniyi wanda yake mai gauraya da juna macuɗanyi wanda muke muka yi haka don mu jarrabe shi mu ga wani irin rayuwa zai zo ya yi don mu jarraba shin sai muka sanya shi mai ji kuma mai gani muka ba shi ido muka ba shi kunne sannan inna hadainahu sabila kuma sai muka nuna masa hanyar da ya kamata ya bi wannan yana nuna mun baka hankali wannan hankalin da shi zaka duba ka ga inda ya dace ka shiga da inda bai dace ba abin da ya dace ka yi da abin da bai dace ba don haka an yanke maka hujja gaji ga gani ga hanya an buɗa maka ga basira an baka shikenan in ma shakiran wa in ma kafura ko ya gode mana akan abin da muka masa ko ya butulce ya juya wannan abin zuwa ga saba mana ofansa tsira da aminci su tabbata ga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya kawo wannan hadisi wannan wannan hadisi shine jigon dukkan abin da za mu faɗa a wannan kuɗu ba manzo sallallahu alaihi wasallam yana tarbiya wa muminai yace mumini kakkarfa shi yafi alheri shi Allah yafi so akan mumini rarrauna ko da yake kowane mumini akwai alheri ko mi kasawa a cikinsa ka yi koɗayin abin da zai amfane ka wannan ma wata gaba ce kuma ka nemi taimako da Allah wannan ma wata gaba ce kuma kar ka gajiya wannan ma wata gaba ce sannan in wani abu ya same ka karka ce ina ma na yi kaza da ya zama kaza wannan ma wata gaba ce sai dai ka ce Allah ne ya kaddara abin da ya so ya aikata wannan ma wata gaba ce sai manzon Allah ya ce kaga ina ma a ce ina ma a ce ba abin da za ta buɗe ma sai kofan shaidan wannan hadisi abi huraira ne ya ruwaito shi bayan Allah wani malami masanin hadisi ya warware wannan hadisin ana ce masa ustaz mansur al-ahmad ya ce wannan hadisi yana daga cikin jawami kalimihi sallallahu alaihi wasallam irin zantuttukan manzon Allah wanda ɗan kaɗan zai tofa amma sai a yi shekara da shekaru ana ta fassara shi bai gama fassaruwa ba kuma yana nuna mana wata ƙa'ida ta imani da ƙaddara amma fa imani da ƙaddara imani ingatacce wanda aka nisanta mutum daga dogara wato ci kwance ko zaman zaman ko oho ko ko inkula wanda shine babban abin da muke so mu yaƙa da wannan kudu ba zaman muminai na ko oho ko inkula kuma ka ce wai kayi imani da ƙaddara wanda da yawa musulmi suka fada cikin wannan yanayi ta hanyar fahimta na kuskure akan aƙidan imani da ƙaddara da imani da hukuncin Allah wannan ya buɗe wa maƙiya musulunci ƙofa suna sukan musulunci suna jefa masa wasu aibobi da sukan sa a ƙyamace shi ɗaya daga ciki shine ai muminai 'yan ko'in kula ne 'yan rashin himma ne 'yan rashin tafuka abin a zo a gani ne kasalallu ne ba su da alƙibla ba su da tsari duk abin da ake jifan musulunci da shi kenan saboda mummunan fassarar da muka yi wa ƙaddara a ƙarshe sai su gama harin su gaba ɗaya su tashi daga kan musulmi su fada kan musuluncin su ce ai musulunci ne ya koyar da wannan hadisin nan ya fara mana da tabbatar mana da haƙiƙan cewa wajibi ne duk musulmi ya rinka ƙoƙarin ya zama wani mutum na musamman ba kuma girman kai ba ne ya yi kuma ƙoƙari ya nisanta kansa daga wata duk sifa ta ƙasƙasci wanda musulmi yanzu ba shi muka zaɓa ba ko ina musulmi zai mai da kansa ƙasƙastacce ko a wajen aiki ne ya zama da shi da waɗanda ba musulmi ba suna tare wurin sai ya mai da kansa shine bai san komai ba shine baya da basira shine baya da ƙarfi shine baya da hali shine baya da komai wanda shi ya sa musulunci ya samu mummunan raini a duniyar musulmi ta yanzu kuma wannan hadisi yana nuna mana cewa musulmi ya yaƙi kansa ya yi gwagwarmaya ya yi ɗawainiya don ya kubutar da kansa da duk abin da zai ɗaure shi da ƙasa ma'anar ɗaure shi da ƙasa ya mai da shi kwance-kwance ƙasƙastacce ci ma zaune Allah ya ba ku mu samu wannan daga malam ya ji wannan baran yaka ce a'udhu billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in mai bara ya shigo ya ce Allah ya ba ku mu samu bayan Allah sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda mummunan kalma ce ba musamman ananta ba tun kana cikin mahaifiyanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an yi umarnin mala'ika bi katibi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun hausa ido amma kana cewa shi Allah ya manta da kai sai ya ba muka samu to don haka sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mana almuminul qawiyyu mumini karfa khairun shi yafi alheri wa ahabba ila Allah shi Allah yafi so min almuminid da'ifi akan rarraunan mumini wa fi kullin khairun amma akwai alheri a cikin dukkan muminai wani abu da yake nuna mana raunin muminai daga ciki akwai irin yanayin da muke ciki a yanzu nan a nan a nan masallaci wasu ƙasashe za ka je ka samu ana hudu ba ta awa ɗaya awa biyu awa ɗaya da rabi amma mumini ya zauna ya ji abin da zai amfane shi a najeriya ko a hausa fulani na rabin awa ma tashin hankali ne a wurinsa kuma huduban nan an sa ta ne saboda ta koya ma darasi darasi za ka ɗauka na sati guda daga nan sai wani sati a sake baka wani sabon darasi to yana daga cikin raunin mumine da rashin ƙarfin zuciyarsu kullum 'yan gaggawa ne wanda ba musulmi ba za su je ɗakin taronsu tun safiya ba za su dawo ba sai bayan wajen sha ɗaya ko goma bai dame su ba amma kai minti sha biyar ya maka yawa saboda rauninka maganan ƙarfi a nan ba ana maganan ƙarfin zallan ƙashi ba ne kawai ana maganan mumini ya zama mutum na musamman sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nutsar da dukkan ma'ana na ƙarfi kuma dukkan ma'anan alheri ya tattara cikin ƙarfi ba tare da ya toge komai ba abin da ake nema daga mumini ya kasance mumini ne mai ƙarfi cikin komai komin ka yi shi da inganci har manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana son mumini in zai yi aiki ya inganta aikin an yutiqinahu in za ka yi abu kai qualitative one mai kyau amma yau mu ne masu zuwa kasuwan duniya mu ce a mana less quality don mu zo mu sayar mu cuci yan uwanmu to kai kanka ba wanda za a maka ba kai kanka ka yi mai quality ka yi abin da zai ɗore ana son ya zamanto duk ma'anan ƙarfi ya tattara cikin aikinsa ya yi duk abin da zai iya cikin ƙarfin jikinsa ƙarfin jiki yana nuna ka samu lafiya ka sama wa ‘ya'yanka lafiya, ka sama wa danginka lafiya, shugaba ya sama wa al'ummansa lafiya su zama ƙarfafa masu lafiya don rashin lafiya yakan hana mutum ya yi komai, yakan sa al'umma ta wargaje. Ɗan abu kaɗan ne yanzu a ce misali shigowar damunan nan dosowan watan Ogas a ce muna da shugabanni na gari su zo su yi feshi duk da wani helicopter a Bauchi State in bauchi state ne in a taraba ne a taraba ya zama babu sauro duk ya mutu mu rabu da malaria ka san illan malaria takan hana ka ka fita ma ka je wani guri ko da bata kwantar da kai wannan ya gagara amma za a kashe kuɗi da yawa ana kawo maganin malaria ai bature ina turancin naku ina ilimin naku na health technology wanda ya ce prevention is better than cure a kare aukon abu ya fi a kashe kuɗi wajen neman maganinsa abin da za ka kashe wajen prevention in miliyan ɗaya ne idan za ka zo maganan samar da lafiya za ka kashe miliyan goma kuma ba a samu bukatun da aka samu tuntun ta farko ba don haka ana neman ƙarfin jiki ana neman ƙarfin hankali don haka ƙarfin hankali yasa a yaƙi duk wani shaye-shaye da kau da hankalin ɗan adam wanda zai kawo masa na ƙasa ba zai iya tunani mai kyau ba ina wanda ya sha wani abu zai samu tunani har, har kuna neman ku samu technology ta ina bayan yaran ku dubbo gaggu ne yaushe suka zauna har suka yi tunani har su kirkiro wani formula sannan ƙarfin ilimi kowane iri lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai su tafi ko cana ne su nemo ilimi me za su koyo a cana tauhidi ko sallah ko azumi ko zakka ai yana madina wannan yau ga mu'jizar manzon Allah ta bayyana a cana da yace udulubul ilma walau bisir yau cana ta yi nisa duk duniya wajen technology ita ce kan gaba ashe nan bai kamata mu gane cewa manzon Allah ce kar ku je America ba kar bai ce walau bir rumi kar ku je rum ba dan mugaye ne ba so suke ku karu ba sai ya mana nuni da mu yi cana kawai can ne za su ba mu karɓa mu amfana da shi da kyakkyawan niyya ba mu mummunan aƙida ba mummunan sharri duk wannan yana ɓoye cikin kalmomin manzon Allah mun kasa gane sallallahu alaihi wasallam me yasa bai nuna mana wani wuri ba sai China ku je ku nemo ilimi ko a China ne yau ga China yadda ta zama the most populated country in the world ta tafi ko ina yawan jama'a a duniya amma less problem wanda ita ce the less problem ko the second less problem wanda ita ce ta biyu wai a yadda aka faɗa ni na ina ganin ita ce ta ɗaya ƙarya ne super powers ne suka kokari suka ce ita ce ta biyu wajen ci gaba na duniya waddin ƙarfin addini saboda abubuwan da yake cikinsa na imani da kyautatawa da sauran akhlaq na musulunci walmal ƙarfin dukiya shi yasa Allah subhanahu wata'ala da yace jahidu fi sabilillah ya san kai kato ne amma sai ce bi amwalikum saboda miliyoniya zai iya ba da abin da kai kato guda ɗari irin ka za su yi saboda miliyan ɗaya da ya baya walhaq da ƙarfin gaskiya saboda rashin gaskiya zai wargaza komai komi dukiyanku komi ƙarfin iliminku in ba ku da gaskiya komi zai wargaza wannan ƙarfi wanda aka fifita ta kuma ta zama abun so kuma Allah ya ce yana son me shi don cewa aka yi a haɓɓa shi Allah ya fi so ba wai ƙarfin kawai ake neman ka samu ba a'a ƙarfin ya zama maka hanya na sadar da aika da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya zama kana amfani da wannan ƙarfi wajen yaɗa gaskiya wajen yaɗa ci gaban addini da ci gaban al'umma ya zama kana da ƙarfin hujja wajen kare girman musulunci a ko'ina aka ja da kai za a ji cewa kai ma hujja ne wanda kowa zai ji tsoron takalan musulunci ko a magana wanda ke nuna wajabcin neman ilimin psychology na kowane fanni na rayuwa saboda duk wanda ka same shi za ka iya confrontation da shi wajen ba da hujja da kare dukkan muradu da ma'anoni na addininka. karfi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa samara ya sa shi maratayi ne na imani don an ce muminu alqawi kuma ita ce take kafa ka'ida da za ta kare shi karfin daga ƙetare iyaka wasu sun samu karfin sun zama yan ta'adda to wannan cewa alakanta imani da karfin shi ya kauda maganar ta'addanci kuma ya kawo natsuwar rai ƙarfi wanda za a masa da baibayi wanda ba zai halakar da ‘ya'ya ya halakar da dukiya ya jefa razani ba ya kawo rusa da ruguza rayuwar al'umma ba lokacin da mumini ya ji ransa shi wani abu ne to ransa kullum za ta rinka tsinkaya zuwa ga wasu wasu hanyoyi sababbi na ci gaba a komai na rayuwarsa kuma haka ake so mumini ya zama shehu mushabra radiyallahu anhu yana cewa lihon ko ka mimban ko ka ja a hadimukum yuwali lakal asfara wa huwa tsala a ƙarshe sai ya ce arumu ridal bari linusrati dinihi wa ubriz lil jilil jadidi misala da'ifun ne alilun sha'ibun mutahammisun gani da rauni tsufa ya kama ni ga furfura ga rashin lafiya ya ce amma ina da stamina ban zauna ba in fada nan in shiga nan in shiga nan ina neman yardan Allah in taimaki addinin Allah kuma in zama abun kwatance ga matasanmu na yau to ina kaga hutu ina kaga mutuwan zuciya ina kaga kwance babu sana'a wannan shine babban jihadi na farko tukun na jihadin ƙwaƙwalwa mu zama mutane kar mu mai da kanmu dabbobi kar mu mai da kanmu cima zaune kar mu mai da kanmu ƴan kwaran kai ma ka yi a makwaran ɗin mana shi wanda ake masa kwaran ɗin ba tare kuka tashi ba a gari ɗaya wannan shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake koya mana mu yi ta ƙoƙarin neman hanyoyi da za mu ci gaba da mun yi aiki da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu ne cana da mu ne china da musulunci ya yada duniya saboda komai a wurinmu za a nema a nemi man a nemi kayan masana'antu a nemi komai a wurinmu komai kuma yanzu ba kururuwa muke muna tafiya wurinsu ba ba kururuwa muke muna tafiya america ba me yasa suke kokuwan kar wata ƙasa ta musulmi ta mallaki makamai ba saboda makaman barazana ne a gare su ba da kuka mallaka da ba su ji tsoron ku ba da suka mallaka yanzu wa kuke jin tsoro su Allah muna neman tsarinka daga jin tsoro da kasala ko muna neman tsarinka kar ka mai da mu zuwa ga kaskastacciyar rayuwa ya ku muminai don kar mumini wanda ya samu rauni Allah ya yi wasu karfafa wasu raunana don kar mumini wanda ya samu rauni ya fada cikin yanke ƙauna lokacin da raunin ya same shi sai manzon sallallahu alaihi wasallama ya bar masa sauran fata na alheri sai ya ce masa kada ka gajiya ya ce masa kar ka gajiya ya ce masa ka yi ƙoƙari kuma ka nemi abin da zai amfane ka kullum ihris alama yan fa'uka kai kwaɗayin abin da zai amfane ka in ji wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko menene shi ta kowane bangare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya rike imaninsa na cewa zai samu amfani matukan yayi hakuri yayi hakuri yayi juriya bisa ga duk abin da ya sa a gaba wannan shine hanya ta samun bukatarsa mai tsafta ko da ya zama baya da ƙarfi ya yi aiki da abin da yake iya yi na ɓangaren rauninsa don ya tsayar da addininsa ya kuma samar ma al'ummansa mutunci da girma don kwar kuma mutum ya ce ƙarfinsa kawai shine madogaransa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wasta in billah kuma ka nemi taimakon Allah duk abin da ka sa a gaba sai ka hada da addu'a sai ka hada da neman taimakon Allah shi yasa yake ba mu misali annabawa mu'jiza ne da su lokaci ɗaya za su iya yin komai cikin sauƙi ko ba haka ba amma sai ka ga manzo yana ta addu'a sai ka ji an ce annabi kaza ya yi addu'a kaza annabi kaza ya yi addu'a kaza annabi kaza ya yi addu'a kaza ba dan su koyar da mu ba sai su nuna ƙarfin mu'jiza kawai sai abu ya yiwu amma Allah subhanahu wataala nuna mana mu nemi taimakonsa to idan annabi wanda ya fi kowa kusa da Allah ya nemi taimakon Allah ya roƙi Allah kai kuma menene kai da ba za ka sa Allah a gaba ka roƙe shi ba to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ka nemi taimako da Allah sai kuma ya ce kar ka gajiya ko da ka nemi taimako da Allah bukatan ka bata biya ba kar ka gajiya ka ci gaba da yi ka yi ta addu'a ka yi ta roƙon Allah ka kuma yi ta ƙoƙari in ka kama wannan hanya ba ta yi ba ka ɗauko wannan hanya don kar mumini ya zama ya faɗa cikin nadama ka yi abun ka kashe lokaci ka kashe kuɗi ka yi meye bai yiwu ba me ya rage ka fara cewa ina ma da ban yi kaza ba ko ba haka ba maza Allah ce a a wuce nan karka ce da kaza da kaza mana ina ruwanka da lokacin ya wuce yi na gaba kawai wannan ya wuce kamar da shi ga Allah dama ba lallai ne abin da ka nema ya samu daidai yadda kake so ko ya samu a lokacin da kake so ko ya samu yadda kake so ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam maka tarbiya cewa ko da za ka yi ka gajiya kuma nasara ba ta samu ba a ganin ka to ka rufe wannan kofan ka bude wata sabuwar kofa domin lauɗin nan tana bude kofan shedan shedan zai sai to ka gani kai kokari ka gaza kar ma ka sake yi ko ma ka zauna abin ka kawai to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya su zuciyarka ta mutu sai ya ce ka ture wannan kuma ka fuskanci gaba don haka wajibi ne ga mumini ya yi iya ƙoƙarinsa ya kuma zargi kansa in ya gajiyawansa ya ce shi ne bai bi hanya mai kyau ba wannan shi ne wajibi gare shi ya kuma shafe wa zuciyarsa baƙin cikin abin da ya wuce abin da ya wuce ya wuce ka dosan ka ce akwai sauran rayuwa tunda akwai sauran rayuwa za ka iya yin japan ƙasa ce wanda aka jefa mata makamin nukiliyan farko a duniya da sun ce mun gama suka zama na ƙasassu a rayuwarsu ƙasassu ta ƙone babu wajen samun wani amfani da sun ce shikenan mukan mun gama da yanzu ina suke amma sai suka sake tashi yau gashi har koyi wayanda suka jefa musu bom ɗin suna zuwa wurinsu neman kaya a gurinsu don haka idan mutum niyansa ta inganta matuƙar da yake nema kuma za ta samu in dai don Allah kake yi domin komi da ƙaddaran Allah subhanahu wata'ala yake samuwa kuma ƙaddaran shine aikinka sayyidina Umar ya doshi wani gari ana alloba manzo Allah ya ce kar a guji alloba ko ba haka ba sai aka ce masa ana alloba a gari kaza sai ya ce mu juya mu koma mu yi wani wurin sai wani sahabi ya ce Umar ana gudun ƙaddaran Allah ya ce eh za mu je wajen wata ƙaddaran ta Allah kaga ya koyar da shi ma'anan ƙaddara in bata ritsa da kai ba kai karka shiga yace za mu guji ƙaddaran Allah mu je wajen wata ƙaddara ta Allah saboda haka ƙaddarorin Allah suna da yawa ka tashi ka yi ƙoƙari ka tsayar da musulmi daga kaskasci sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace lakin kul abinda zaka ce ka ce qaddarallah Allah ne ya kaddara haka wa ma sha a fa'ala abin da ya so kuma ya aikata fa inna law tabtau amala shaytan law aikin shaytan take budewa falillahi ma asadda hadha kalam babban magana wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam toshe wani wasu kofofi masu yawa da wannan magana nashi na fitina wa ma asma hadha tawji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abun mamaki irin wannan jan hankali da faɗakarwa da ya mana wallahi ba mu sani ba wani ɓangare ne daga cikin ɓangarorin wannan hadisi ya fi ƙayatarwa kowanne yana ƙayatarwa duk da gajartansa da kyawun zubinsa saboda abin da ya ƙunsa na ma'anoni manya-manya allah kai salati ka yi aminci ga wanda ya yi wannan zance ka kuma tara mu da shi a ranar kiyama a jannatul firdausi ka shayar da mu tafkinsa da danginsa da sahabbansa da wanda suka bi su da kyautatawa zuwa ranar sakamako godiya ta tabbata ga Allah salamu alaikum